إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna goma ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da ɗaya ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na shida a cikin karatun littafin al'adabul mufrad na al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka nan masjid mai fitahil khairati da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na shida babu da za'il walidaini kuma mun tsaya a ƙarshen hadisi na goma sha hudu wadda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na bakwai wadda yake kunshe da hadisi na sha biyar da hadisi na goma sha shida muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu malam yace babu uquqil walidaini wannan babin zai yi mana bayani ne akan hukuncin saba ma iyaye hukuncin bijire ma iyaye shine uququl walidain lafazin al malamai sun ba da bayani akan menene ake nufi da wannan lafazi na al'uquq malamai sun ce al'uquq fil lugha shine diddul birri idan aka ce al'uquq a yaren larabci shine kishiyan biyayya kenan wanda yayi uquqi bai yi biyayya ba kenan maimakon biyayyan da aka ce yayi sai yayi uquq kaga uquq ya zama bijirewa kenan saboda shine kishiyan biyayya shine al-uququ wa huwa min aqqa ya'uqqu 'uquqan wa ma'aqqatan fa huwa 'aqun wa 'uqaqun wal jam'u aqaqatun wannan shine masdarin kalman al-uquq a yaren larabci shine diddul bil kamar yadda muka ji shine kishiyan biyayya ko kuma ka ce ma'anansa shine al-qat'u shine yankewa ka yanke alaka tsakaninka da abu kaga duk wanda yake sama da kai in baka yi mishi biyayya ba baka kyautata mishi ba ai alaka da take tsakaninku da shi ai za ta yanke sai zama babu kyakkyawan alaka tsakaninku da shi to yanke kyakkyawan alaka tsakaninka da iyaye ta hanyar kin yi musu biyayya wannan shi ake kira da al'uquq kuma shine ma'anin al'uquq a larabci to a shari'a malamai sun yi ta mata ta'arifi daban-daban al-imamul qurtubi Allah ta'ala ya mishi rahama ya ce ma'anan uƙuƙul walidai ne domin galibi a shari'a an kaji an kawo lafazin al'uƙuƙ to akan ko da an kawo shi zallan shi kadai an ce al'uƙuƙ to yakan ba da ma'ana na mudafu wa mudafun ilaihi ne uququl walidaini mafiya yawan wajaje in ka ji an ce al to ana nufin saba ma iyaye koda ba a ce uququl walidaini ba imam al-qurtubi yace ma'anan uququl walidaini mukhalafatuhuma fi aghradihima al-ja'izati lahumma kama anna birrahuma muwafaqatuhuma ala aghradihima al-ja'izati lahumma bijire ma iyaye uququl walidaini shine saba musu akan abubuwan da ya halatta gare su haƙƙin da nasu ne mutum ya bijire musu ya saba musu akan wannan shine ake kira da uququl walidaini yace wa ala hadha bisa ga haka idan amara idan su iyaye suka yi biyayya au ahaduhuma ko ɗaya daga cikinsu ya yi umarni waladahuma ya umarci ɗan bi amrin wajabat ta'atuhuma fihi akan wani al'amarin da ya zama dole ya yi musu biyayya a kai wanda ina jin kamar a darasinmu na biyu ko na uku mun yi bayani akan haƙoƙin da yake dole ne a yi ma iyaye biyayya a kai da kuma waɗanda suke ba dole ba ne so ba buƙatar sai mun sake maimaita su idan muka ɗauko waɗancan haƙoƙin da suke dole ne wajibi ne akan mutum ya yi ma iyayensa biyayya a kai idan lam yakun fi zalika al'amru ma'asiya matukar babu sabon Allah a cikin wannan al'amarin wa in kana zalika al-ma'muru bihi min wato qubailil mubahati fi aslihi koda kuwa a ce wannan abin da aka yi umarni da shi din asalinsa halal ne ba dole ba ne idha kana min wa kadhalika idha kana min qubailil mandubat hakanan kuma idan ya kasance ta bangaren abubuwan da ake so ne mutum ya aikata misali akwai abin da yake halal ne gare ka amma ba dole bane aslan hukuncin abin halal ne ba dole bane amma bi mujalladin iyaye sun yi umarni akan shi to umarnin iyaye ya wajabtar da wannan abin ya mai da shi ya zama wajibi don shi biyayya ma iyayen shi ne wajibin ba wannan abin ne wajibin ba biyayya ma iyayen shi ne wajibi muna fahimta ku saboda haka ko da al'amarin ya zama dole kaga in asali dama hukuncinsa wajibi ne dama baka jiran sai sun saka amma abin da yake halal ne ya halatta ka yi sai suka yi maka umarni da shi to asali shi wannan abin halal ne amma umarnin iyaye da yake dole ne a bi shi yanzu ya mai da wannan abin ya zama dole ya zama wajibi ai misali akwai abin da zaka ga ko ababin halal da haram akwai abin da zaka ga shi fi zatihi halal ne amma hanyar nemo shi haram ne sai ya mai da shi ya zama haram kamar misali ya halatta ga mutum ya yanka kaza ya ci haka ne ko baka ba to amma in ya samo kazan ta hanyar haram ya halatta ya ci bai halatta ya ci ba yanzu me ya halar me ya haramta masa ya ci ita kazan ce ta haramta gare shi a'a me yayi tasiri yasa wannan kazan ta zama haram gare shi a hakkinsa shi shine hanyar da ya samu ta hanyar da ya samu ta saboda haka a wannan shine fasalan Imam al-Qurtubi al-Imam Ibn Salah yace al-uququl muharram huwa kullu fi'lin yata'adha bihi al-walid bijire ma iyaye wanda yake haram shine duk wani aikin da mutum zai yi wanda mahaifinsa zai cutu da shi ko mahaifiyarsa za ta cutu da shi au nahawhu ko makamantansu ta'adhiyan laysa bil hayyin ma'a kaunihi laysa min al af'al al wajiba abinda mutum zai aikata ya zamana iyayensa sun cutu cutarwa mai girma ko da kuwa a ce wannan al'amarin ba dole bane akan shi amma rashin yin wannan abin yana iya jawo cutarwa ga iyaye to wannan shine uququl walidaini mutum ya aikata abin da iyayensa za su cutu sanadiyansa wannan shi ake kira da uququl walidaini inji al-imamu ibnu salah Allah ya hada mu da shi a gidan aljanna al-imamu ibnu hajar al-asqalani Allah ya mishi rahama yace wal uququ mushtaqqun min al-uqqi ko min al-iqqi wa huwa al-qat'u lafazin al'uquq an tsago ta ne daga kalman al'aqu ko al'uqu ko al'iqu wannan shine yanke alaka kenan wal muradu bihi abun nufi da shi shine suduru ma ya bihi alwalidu min waladihi da yayi abin da zai cutar da iyayensa min qaulin magana ce zai faɗi wadda maganan nan za ta bakanta ran iyayensa ta cutar da su au fi'ilin ko wani aiki ne illa fi shirkin au ma'siyatin ma lam yata'annati alwalid sai dai abin da yake shirka ne ko sabon Allah ne to wannan ba za a yi musu biyayya akai ba mun yi bayani a darasin mu da darussa da suka gabata wannan shine fasarar ibnu hajar al-asqalani mutum yaro ya aikata abin da zai cutar da iyayensa ko ya faɗi wata magana da data sa iyayen cikin damuwa ko bakin ciki ibnu hajar al-haitami akwai ibnu hajar al-asqalani shine wanda muka fi sanin shi mai bulughul maram kenan akwai ibnu hajar al-haitami yace al-uququ an yahsula lahumā aw li ahadihima idha'un laysa bil hayyin urfan shine mutum da yayi ma daya daga cikin mahaifansa ko dukansu wani abin da zai cutar da su wanda a asalin shari'a wato a urfin mutane abinda in kai za a ce kai wani bai kyauta ba to karka yi ma iyaye mun fahimta ku duk abinda in kai za a ce kai wani dama bai yi ba to wannan ba a yin shi ma iyaye karka duka yi shi ma iyaye ibn manzur Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya ce ma'anan uququl walidaini shine Uh, in an ce aqqa walidahu ya'uquhu aqqan wa uquqan wa ma'aqqatan ay shaqqa asaqatihi ya zamana da ya tsaga katangar yi ma iyayensa biyayya ya keta alfarman su wa aqqa walidayhi aw ayqadahuma wa lam yasil rahima mutun ya zamana ya yanke wato zumuncin da ke tsakaninsa da iyaye domin za mu zo mu ji hukunce-hukuncen sassa da zumunci a gaba harisan zumunci insha Allah shi zumunci dama kwanakin baya anan mun yi muhadara akan abin da ya shafi zumunta shi zumunta nau'i biyu ne akwai zumuntan talaka akwai zumuntan mai kuɗi zumuntan talaka da bayi da abin da zai ba ma kowa shine ya samu lokaci ya yi ziyara ya zo a gaisa a yi salamu alaikum a yi hayya hayya a watsi in ma ba daman aje a nema waya a gaisa a binciki yayawa ne yayawa ne yayawa ne wannan shine zumuntan talaka amma zumuntan mai kuɗi shi kuma to ba zuwa gaisuwa ba ne ba gaisuwa a waya ba ne kuɗin aljihunsa shi ne zumuntansa duk yawan ziyaranka kana da kuɗi in ba ka ba da kuɗi to ba ka sa da zumunta ba ba ka sa da zumunta ba don wannan shi ne wa ati zal ƙurba haƙƙahu wal miskina wa bin sabili wa la tubazzir tabzira shi ne haƙƙin da za ka ba ma ɗan uwanka na kusa kana da shi to shi ne ka ɗauka ka miƙa ka ce gashi shi to kaga mutum ya zamana ya yanke alaka da iyayensa ko bayi da komai baya zuwa ya gaishe su baya zuwa ya duba yanayin su ko kuma yana da shi suna da bukata baya yi musu to wannan shine uququl walidaini yace wannan shine abin da yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an uquqil ummahati kamar da zamu ji hadisin da malam zai kawo mana insha Allah tabaaraka wa ta'ala to wannan shine maganganun da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi me ake nufi da uququl walidaini me ake nufi da saba ma iyaye wasu daga cikin maganganun malamai almuhim dai wannan ina jin ya wadatar mana mu fahimci menene ma'anan bijire ma iyaye shine yin duk wani abin da zai cutar da su da gangan da kuma bijire ma abin da zai yaldar da su matukar wannan abin babu sabon Allah a ciki Allah ya samu wani lafiya malam yace babu uquqil walidaini malam yace haddathana musaddid قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري قال عن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور وما زال يكررها hatta qultu laitahu sakat wannan hadisin a hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin wannan littafi kamar yadda muka ji na Adabul Mufrad Imam Muslim ya fidda shi a Kitabul Iman al-Imam Tirmidhi ya fidda shi a cikin Sunan haka Imam Ahmad ya fidda shi a cikin wato littafin shi na al-Musnad Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zamu ji Imam al-Bukhari ya kawo anan yace حدثنا مسدد مسدد يا بام حديثي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عبد الرحمن بن أبي بكر يتي daga babansa Abu Bakrata wanda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba Abu Bakarin ba Abu Bakarin wannan daban shine khalifatu rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Kuhafa wannan kuma shine Abu Bakrata abubakarin da kuma abubakarata abubakarata shine ya rawaito wannan hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir annabi yace shin bana ba ku labarin menene mafi girman manyan laifi ba a darasin da ya gabata mun ji me ake kira da kaba'iruz zunub menene manya-manyan laifuffuka to shine manzo Allah ya ce kuna so in ba ku labarin cikin manyan laifuffukan ma wanne ne mafi girma wanne ne babba ba ga kaba'ir zunub an jero su ba to wanne ne mafi girma a cikin su wanne ne babba thalathan hassa uku manzo Allah yana maimaitawa kaga wannan gabar tana koya mana darasi wajen karantarwa shine kafin ka karantar da mutane abu to sai ka fara amfani da wata ibara da zai jawo hankalinsu kaga yanzu anan in manzo Allah ya ce kuna so in ba ku labarin mafi girma cikin manyan laifuffuka aidin mai imani zai nutsu ya ji kai a cikin manyan ma to mafi girma a to ya kamata in saurara in ji kamar wani lokacin za ga annabi yakan canza usulubi wani lokacin in ya tashi sai ya jefo musu tambaya ya ce a tadiruna mal ghiba shin kun san menene ghiba a tadiruna mal muflis kun san wane ne talakacin al'ummar nan wane ne matsiyaci fallasashe marar rabu sai ya jefo musu tambaya sai ya jawo hankalinsu kowa ya kirakin kwakwalwansa daga ƙarshe su tattara ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani kafin ya ba su amsa wani lokacin kuma ya kawo musu canki canki kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace inna mina shajari la shajaratan annabi yace a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya la yatasaqadu warquha ita wannan bishiyan ganyenta baya faduwa wai a ce kaga ganyen a ƙasa kuma daga sama ya fado haka kawai a'a sai an hau an saro shi sannan ɗanɗananta na da daɗi manzo Allah ya ce da sabai akhbiruni ma hiya ku bani labarin wace bishiya ce wannan yace misku yace musu kuma wannan bishiyan in kana so ka fahimci waye mumini to ita ce wannan bishiyan shine duk wani abun da yake jikin yake fitowa daga jikin sa ba ne yarwa a ciki yace ku bani labarin wannan bishiyan abdullahi dan umar ya ce ya ɗarsa su a raina cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam bishiyan da ya tambayin nan bishiyan dabino ne amma da na ga abubakar a zaune ga umar a zaune ba su ce komai ba ya ce nima sai na shiru sai ban ce komai ba wannan kuma ka ga kafin mu je gaba shi ma wannan yana koya mana ladabi wannan yana koya mana ladabi ko a babin karantarwa ne a matsayinka na ɗan ƙaramin ustazu ba komai ba ne sai ka yi magana a kai musamman abin da ka ga manyan malamai sun yi magana a kai to kai sai ka ja baki kan shiru sai ka ja baki kan shiru amma yanzu wai sai ka ga ustazu ya zo ya zauna a kan matsala misali farfesa muhammad sani umar rijiyar lemu ya yi fashin baki a kai dr bashir ali umar ya yi fashin baki a kai farfesa mansur isa yalwa ya yi fashin baki a kai shek ahmad tijjani guruntum ya yi fashin baki a kai shi ma ga wani karamin ustazu mai bulugul marami shi ma ya yi fashin baki a kai to meye za ka faɗa wanda wa'annan malaman dukansu an haɗa su ba su faɗa ba me za ka faɗi wanda su ba su faɗi ba abinda manya suka riga suka yi fashin baki a kai sai ka share ka wuce ko ma wani lokacin abinda ka san sun san ya faru amma ba su yi magana a kai ba sai ka shiru gashi na abdullahi ɗan umar yana gaya mana manzan allah ne ya yi tambaya ya ce amsan taɗarsa su a raina amma da na ga abubakar ga umar a zaune ba su ba da amsa ba sai na shiru wance komai ba kaga sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bishiyar na ita ce bishiyar dabino bayan an tashi sai abdullahi dan umar ya ce masa yadda umar babansa kenan ya ce wallahi manzan allah yana yin tambayan nan tunani ya faɗo raina cewa wannan bishiyan bishiyan dabino ce amma me yasa baka faɗa ba yace saboda na ga ka a zaune ga Abubakar a zaune ga sanyan ga sauran manyan sabai a zaune ni kuma dan karamin tsako ya za ya za yi magana sayyidina Umar yace wallahi ya zamana kai ka bada amsan nan yafi soyuwa a gare ni sama da kaza da kaza ya jera wasu abubuwa yace da na ji daɗi a ce yau gashi annabi ya jefa kacici kacici a ce dan gidan Umar ne ya bada amsa amma kaga saboda ladabi irin na Abdullahi dan Umar da ya ga manya a wajen to sai ya ja bakinsa sai ya shiru kuma wannan karantarwa ce mai kyau duk inda ka ga akwai manyanka a wajen to kai ɗan ƙarami sai ka koma gefe ka zauna sai ka koma gefe ka zauna wannan yana daga cikin mu ƙananan ustazai ina yawan maimaita mana wannan yanzu misali idan aka ce za a yi babban taro a nan masallacin juma'an nan sai aka ware wannan ƙofan ta liman manya-manyan malamai suna shigowa shi ustazu in ya zo sai dubi to ai a can lungunsu shi ne shugaban kwamitin da'awa ya kasa gane a nan kuma ko ya zo ko bai zo ba taron ma ba zai nuna zuwan shi ba saboda haka in ya zo maimakon ya shigo ta kofar can ya ajiye takalmin sai samu je ya zauna a sai ya zagayo ta nan wajen sai sai ka zo ka sami suna rigima da dan agaji yana shigowa saboda shi dan agaji is on duty ne shi an nuna masa ga iya waɗanda za su shigo ta nan ustazu ka zo kai mai sunanka eh ba sunanka ana karama kallahu ka yakuri ka koma ta baya sai ya tsaya na faɗa da dan agaji sai ya tsaya na faɗa da shi wannan ba haka ake yi ba kuskure ne idan idan ma kai babba ne to ka bari Allah da ya mai da kai babban sai ya nuna ka amma kai koyi tawadu'u ka koyi kankan da kai eh ka koyi kaskantar da kanka ka nuna kai ba kowa bane Allah da ya ga dama in ya ga dama ya mai da kai wani abu sai ya mai da kai wani abu ya daga ka Allah shi ke daga wanda ya ga dama Allah shi ke daga wanda ya ga dama ba komai bane kai sai an ji fashin bakin ka akai ba komai bane bari na baku wani misali a ka dubi irin Malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum da irin yadda sautinsa yake yawo a duniya yadda Allah ya ɗaukaka sautinsa Allah ya sa ɗaukakansa a wajen Allah ya fi haka yakan yawan maimaita mana in mun kai mishi ziyara daga cikin abin da nake riƙewa cikin kalmominsa shine wato Allah ya ji kan Malam Idris Abdulaziz ya ce lokacin da Malam Idris Abdulaziz yake raye a matsayinsa na malaminsu magabaci akwai abin da in sun ji malam ya yi magana a kai to su sai su ja baki su shiru yanzu akwai difenda ya tare musu yanzu da baya nan to dole idon duniya ya sa ido a kansu yana jiran mai malam zai ce amma da tun da malam na nan to duk abin da malam ya faɗa to kawai shi kenan sai su tafi akan hikka shi kenan sai a ja baki a shiru ba sai ka ƙara bayani ba ba sai ka ƙara bayani ba kama malamin da zai yi bayanin da a daidai sanda yake bayani kusan mutum dubu goma suna kallonsa suna sauraron bayaninsa kai kuma ɗan tsakurkurin ustazu wanda duka-duka wa'azin kan bai wuce yawo akan mutum talatin ba kuma ka zo ka ce wai bayanin da shi wancan malami ya bai wadatar ba kai ma dole sai ka ƙara naka fashin baki ba kuma bane sai an yi fashin baki a kai eh Allah ya ji kan ɗaya daga cikin malaman da suke karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya mutu ba Sheikh Sulaiman Ruhaili aka ce da shi me za ka ce akan mutumin da alladhi lahu fi kulli shay'in maqal mutumin da shi a komai yana da ta cewa duk abin da ya faru sai yayi magana ya ce hadha majnun qat'an wannan karka tsaya bata lokaci karka raba ɗayan biyu wannan bakin mahaukaci ne a ce kai komai in an dago kana da ta cewa akai a to wannan mahaukaci ne wannan mahaukaci ne akwai abin da basarwa ake yi musamman abin da yake ba wajibi bane sai an yi magana akan shi wallahu a'lam kaga wannan yana daga cikin usulubin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa kacinci kacinci masahabbansa to shi yasa annabi ya ce kuna so in ba ku labarin mafi girman manyan laifuffuka kowa sai ya saurara manzo Allah ya maimaita haka har sau uku qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzo Allah muna so faɗa mana qala sai manzo Allah ya ce al ishraku billah mafi girma shine yi ma Allah shirka babu laifi a duniya wanda yake mai girma a wajen Allah kamar ka yi ma Allah shirka shi yasa zaka ga duk inda Allah ya zo yana bayani akan illan shirka Allah baya dungu-dungu bayi barin kan kowa cikin duhu sai an yi bayani filla-filla misali da ya ce innahu man yushrik billah duk wanda yayi ma Allah shirka yadda lamarin yake ku saurara ku ji duk wanda yayi ma Allah tarayya faqad harrama Allahu alaihi aljannata to haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna faufau ba zai shiga aljanna ba idan aka tsaya a nan ya isa kuma ka gane ina ne makomansa don dama ka san alahira fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ne ba gida na uku alahira daga wuta ne sai aljanna fa minhum shaqiyyun wa sa'id inda za a rabu kenan to amma saboda mai yiwa wani kokolwansa akwai dusa baya ganewa da wuri sai Allah ya kara masa bayani kar ka tsaye da shi akan boda wa ma'awahun nar da gangara da shi wuta sai aka yi maka bayani filla filla dan ka gane an haramta masa shiga aljanna eh to fa ya wadatar ka tsaya ka fahimci ina ne makomansa amma me yiwa wani ba zai gane da wuri ba sai aka ce kai wa ma'awahun nar makomansa fa wuta makomansa wuta dan ka gane illan shirka saboda haka shirka babban abu ne shirka babban al'amari ne a wajen Allah Allah ya tsani kishiya Allah baya son tarayya Allah bai son tarayya duk abin da ka yi ma Allah na salati da zikiri da sallah da istighfari da wane ne ko me ka yi wallahi in dai ka mutu kana ma Allah shirka Allah a wajensa mutumin banza ne kai a yanzu barin ba mu misali mana kai ma duk wanda ya maka shirka daga ran da ya maka shirka ya dawo mutumin banza misali kana da 'ya'ya guda biyu wannan ɗan kullum yana fafutuka ya je ya nemo kuɗi ya zo ya baka ya sai maka nama ya sai maka abinci ya sai maka madara ya dinka maka kaya ya baka kudin kashewa wannan na biyun shi kuma jira yake yi ka ajiye naka ma ya dauka ba ma shi ya baka ba yanzu a karan farko idan aka baka takarda aka ce ka rubuta dan aljanna cikin 'ya'yanka sunan waye a farko shi wannan mai baka kudi ko mai kyautata maka mai siyo maka madara da nama da sauransu to amma sai ka je unguwa da daddare sai ka dawo sai ka samu shi wannan da yake kyautata maka wanda da a raga kana jin wane kama ɗan aljanna ne yau sai ka same shi gashi nan a kwanci tare da sabuwar amaryarka yanzu goban an ce a cikin 'ya'yanka ka faɗi matsiyaci marar rabo ba za ka sa shi a ci ba kowannan kirkin yana nan har yanzu kaga wannan kirkin ai ya tafi kenan ko wannan kirkin ya ƙare to kaga yanzu a shi fa shirka ne yayi maka zuwa ne kawai ba mamaki ma ranar ne ya fara zuwa yayi maka shirka na dan minti biyar ma watakila amma daga zuwanka kana jin duk kirkin da yake a bayan nan ya rushe saboda nan muhalli ne wanda kake wahadaka la sharika laka wani ya zo ya maka tarayya a gun hankalinka ya tashi ba ma wannan ba za ka je ka nema yarinya kana son ta wani ya zo ya ku nema tare da shi Allah ma fa ya baka sa'a ka daga shi ka buga shi da ƙasa ka aure ta amma duk sanda aka ambaci sunansa kana cewa matsiyaci saboda me saboda ya taɓa yi maka tarayya a wani waje ka taɓa tarayya da shi a wani gudu wanda kuma a waje ne fa da aka bada dama kowa ya zo ya bada ya gwada gwanintansa iya wanda Allah ya ba marabo ya ɗauka mai rabo kan ɗauka sai Allah ya sa kai ne mai rabon ka ɗauka ka take shi amma kuma duk da haka kana jin haushinsa kana tsitsine mishi albarka duk da haka yau inda za a zo ɗaurin aurenka sai wani ya zo ku gaisa sai a ce ai shi ne tsohon saurayinta sai ka ji kaman ka nan da cikin babban riga mai dalili shi ne saboda ba ka san shirka ba ka san tarayya ba ka san shirka to yaya kuma kai za ka yi ma Allah shirka ka ce wai ku zauna lafiya da Allah wai ka ce kuma kana sallah kana salati kana istighfari kuma wai bayan kana shirka kuma ka ce wai Allah ya kalle ka matsayin mutumin kirki ta yaya ta yaya ai wannan aikin banza ne wannan aikin banza ne duk abin da kai inda kana ma Allah shirka wallahi shirme kai shirme kai ballantana ma ka samu ƴan uwan mu mata wanda su duk duniya dama ba wanda ya fi gane illan kishiya irinsu amma wata garin gudun ita kada a mata kishiya to sai ta tafi wajen boka ita ta samu Allah kishiya saboda magance nata kishiya saboda kana ta kishiyan ta zo to ta yadda ta samu Allah kishiya ta yadda ta samu Allah abokin tarayya za ta tafi wajen boka yanzu kuma kaga aikin bokanci akan mazaje ai da yawa baya ci yanzu ai da yawa baya ci dama mazajen da ne da suka darsa su da tunanin da tsoron wannan abin na tasiri shine ke tasiri akan su amma yanzu ba bai tasiri yanzu kan ba ma ba ke ba ba bokan da kika je wajen san ba aljanin da aka yi aikin da shi ma namijin yanzu wallahi ya kama shi ya daure shi Allah ya kyauta saboda aka jama'a Allah baya san shirka Allah baya san tarayya ba abin da zaka yi ma Allah ka bata da Allah lokaci guda kamar ka yi ma Allah shirka shine babban laifi a wajen Allah shine mafi girman abin tsana a wajen Allah shine a ce yau gashi ka haɗa Allah da wani a bisa haƙƙin da yake nashi ne shi kaɗai wannan aikin Allah baya son shi jama'a mu nisanci ma Allah shirka mu nisanci ma Allah tarayya duk abin da yake na shirka ne mu nisance shi haƙƙin Allah mu ɗauke shi ka cokan mu ba mu Allah shi kaɗai haƙƙinsa kar mu haɗa Allah da wani wannan shine tsiranka a duniya wannan shine tsiranka a lahira wallahu musta'an Allah ya tsare mu daga shirka sai manzo Allah ya ce wa uququl walidaini laifi na biyu shine saba ma iyaye bijire ma iyaye wannan shine laifi na biyu eh saba ma iyaye bijire ma iyaye shine dama kuma abin da muke magana akai sannan yace wa jalasa wa kana muttaki'an manzo Allah da ya faɗi wannan guda biyun da shirka da saba ma iyaye da yana zaune yana gidi sai tashi sai ya zauna dan za a faɗi wani mai muhimmanci wadda shi in ka rike shi to zai iya kai ka zuwa ga wayannan guda biyu sai ya ce ala manzo Allah ya ce kai ku saurara ku ji wa qaulaz zur daga ciki akwai magana faɗin magana mara tabbas magana ta ƙarya domin mafi girman qauluz zuri shine faɗin magana game da Allah ba tare da ilimi ba daga ciki akwai sama Allah tarayya sama Allah abokin tarayya domin a cikin maganganu a cikin nau'ukan shirka akwai shirka kauliya akwai shirka ta magana magana ce zaka faɗi amma ta kai ka wuta saboda ka faɗi magana ka faɗi magana kamar yadda ibnu arabi ya ce wai wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna ya ce da kare da alade ba komai ba ne face alloli ne su ma wannan shi ne fara asasa aƙidan komai Allah aƙidan wahadatul wujudi ya ce da kare da alade dukansu Allah ne kaga wannan magana ce amma mece ce a cikinta shirka ce a cikinta magana ce ta shirka saboda haka ya ce wa ƙaunin zur faɗin magana wacce take baka da tabbaci a kai duk maganan da ka san baka da yaƙiri a kanta to kar ka furta ta don shi yasa Allah ya siffanta bayin Allah na gari da cewa wallazina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama daga cikin wato siffobin mutanen kirki waɗanda Allah zai musu rahama sune waɗanda la yashhaduna zur ba sa shaidan zur duk abin da yake na ƙarya ne ba a ji daga bakin su ba kuma su tsayuwa su zama shaidu akan ƙarya wa idhamar rubin lagawi idan suka zo wucewa suka ga ana shirme ana hayaniya a waje ko a social media ya hau facebook ya ga bidiyon comedy marro kirama sai ya wuce cikin karamci ba ya tsayawa kallon comedy sauri ya wuce yi da wani zamar rubin lagawi marro kirama a wata ayan yake cewa alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه duk sanda suka ji wata yasasshiyar magana ko yasasshen zance to sai su kauda kai su wuce abin su wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum sai ayyukan ku na gare ku na mu na gare mu kowa ya kama abin da ya dare shi salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku la nabtagil jahilina mu ba mu neman jahilai ba mu tsaya musu da jahilai kowa ya kama gabansa saboda haka su bayin Allah ba sa ba da shaidar zuci yasa ya ce fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawl az-zur Allah ya ce ku nisanci datti na bautan gumaka wajtanibu qawl az-zur ku nisanci duk wata magana wacce take zurince ita magana ta rashin gaskiya shine az-zur duk maganar da babu gaskiya a cikinta to ku nisance ta shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce da shi menene mafi yawan abin da ya fi kai mutane wuta ma'ana idan an kasa 'yan wuta kashi-kashi wannan aiki kaza ne ya kawo su wannan aiki kaza ne ya kawo su wannan aiki kaza ne ya kawo su kamar yadda Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran za a raba su tawaga tawaga tawagan 'yan kaza 'yan kaza to wani group ne yafi ɗeban mutane da yawa population ɗan 'yan wuta mafiya yawan su wanne ne zai fi jan lamba da yawa manzo Allah ya ce alfamu wal farj wanda za su shiga wuta saboda baki da al'aura sun fi yawa akan kowane bangare wanda bakinsu ne zai kai su wuta faɗin magana ba tare da sanin ma'anar maganan ba faɗin magana ba tare da tabbacin maganan ba faɗin magana ba tare da gaskiyar maganar ba bayan ma watakila ma ya san ƙarya ce maganar kuma ya faɗe ta da kuma al'aura zina luwaɗi alfasha istimna'i da sauransu wannan su ne abin da manzo Allah ya ce mafiya yawan ƴan wuta to abin da zai kai su wuta kenan sallallahu alaihi wasallama kaga ashe harshe babban abu ne eh harshe babban abu ne lisanuka asaduk yace harshenka shine zakinka in baka daure shi da kyau ba zai cinye ka in baka kula da shi da kyau ba shine zai dawo ya cinye ka Allah ya samu dace yace mu ma zala yukarriruha annabi bai gushe ba yana ta maimaitawa yana cewa qauluz zur shahadatuz zur shaidan zur maganan zur yace hatta qulna laitahu sakat hassan da muka ce o ina ma a ce manzon Allah yayi shiru ai mun gane sakon ya isa dama yayi shiru mana mun fahimci abin da manzon Allah yake nufi dama yayi shiru ya daina maimaitawa saboda yadda annabi ke ta tuna musu shaidan zur maganan zur shaidan zur maganan zur amma yanzu kaga Allah ya kawo mu wani zamanin da akwai waɗanda su shaidan zulɗin ma shine hanyar samun abincinsu ta hanyar shaidan zul su tusu ta wani hanyar suke cin abinci kawai shi aikinsa yana tsaye a bakin kotu yana jira in ka zo kawai me ya faru ya kake so kes ɗin ya kasance ya kake so a ba da shaidan ko ka jera masa ga abubuwan da kake so sannan ka ɗauko kuɗi ka bashi ya zo ya tsaya kuma ya shaƙe wuya ya yi wallahi tallahi ya dirran tsanantsan da zai yi a buga guduma a yi wane ne a tashi kuma bayan ya san ƙarya ke ya ɗauki haƙƙin da ba nashi ba ya karɓa a ɗauki haƙƙin da ba na wane ba a bashi shaidan zur kenan Allah ya raba mu da shaidan zur hadisi na goma sha shida Imam al-Bukhari yace haddathana Muhammad ibn Salamin qala akhbarana Jarir an Abdullah ibn Umair an Warrad katib al-Mughira ibn Shu'ba qala kataba Muawiyah ila al-Mughira اكتب علي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال wannan hadisin hadisi ne wanda yake sahihul isnad imamu darimi ya rawaito shi a cikin sunan hakanan ibn hibban ya rawaito shi a cikin sahih na ibn hibban Allah ta'ala ya musu rahama imam al-bukhari yace muhammad ibn salam ya ba mu hadisi qala akhbarana jarir an abdullah ibn an abdul malik ibn umair an warrad katib al-mughira sakataren mughira ibn shu'ba yace kataba muawiyah ila al-mughira wata rana muawiyah ibn abi sufyan ya rubuta sako zuwa ga mughira dan shu'ba faƙala ya ce da shi uktub alayya bima sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam muawiya ya ce ma mughira ka rubuto min wani hadisi ɗaya wanda ka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na sahabi ka rubuta min wani hadisi guda ɗaya da ka ji manzon Allah ya faɗa yace qala warrad warrad shine sakataren mughira sai yace fa amla alayya sai mugira ya mun dictation shine imla'i ya mun shifta yana fada ina rubutawa wa katabtu biyadi ni kuma na rubuta da hannuna yana fadi ina rubutawa yace inni sami'tuhu naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanha an kathrati su'al yana hani game da yawan tambaya akan abin da bayi da amfani duk abin da bashi da amfani to tambayarsa bayi da amfani domin duk wanda ya fiye tambaya akan abin da bashi da amfani to zai jefa kanshi cikin halaka akwai tone-tonen da in ka tono kuma zaka jefa kanka a ramin da ba ka iya fitowa ba mu ga mutane annabi Musa ba da aka ce da su inna allaha ya amurukum an tadhbahu baqara an kashe muku dan uwa kuna so ku san waye kashe shi to ku kama saniya ku yanka aka ce baqaratan kowace kalan saniya kawai ku kama ku yanka to maimakon su bi umarni sai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ka kira ubangijin kai mana bayanin wace kalan saniya ne ba mu gane ba annabi Musa ya ce da su innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika Allah ya ce in faɗa muku sani ya ce ita ba budurwa ba ita ba tsohuwa ba tsaka-tsaki faf'alu ma tu'marun ku fayi abin da aka sa ku kar ku tambayo makan ku masifa fa ku tsaya anan kar ku ƙara gaba ina suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha suka ce tambayin bata kare ba tukunna Musa kira Allah ya gaya mana launin fatan saniyan wata iri wani irin launi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha ta sullun naziri ya ce to Allah ya ce a gaya muku sani ya ce yalo mai fatsi-fatsi launuha ta sullun naziri launinta yana birge duk wani mai kallo to yau to ko kai kaga sani ya yalo ka ai dole kalan ya birge ka ai to yanzu a baka kwangila ce ka nemo yalan sani da Allah ta yana zaka fara kai tun da kake a duniya ka taba ganin sani ya yalo bai fatsi-fatsi sai suka sake tambaya suka ce to tsaya ba mu gama tambayar ba tukunna udu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina suka ce shanun ne suna tsayewa mun kasa gane wanne ake nufi a ƙara fito mana da siffan tafili wa inna insha Allah na mutadu to anan ne da suka ce insha Allah za mu yi kokari mu aikata abin da aka samu to shine sai Allah ya dakatar da su suka samu wanda aka sa su samu Allah ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wala taskil harsa musallamatun la shiyata fiha Allah ya ce a faɗa muku sani ya ce da ba horarriya bace balle ta yi huda ba ta huda ita sannan ba ta shayar da gona lafiyayya ce ita ba wani cuta da yake damunta qalu al'ana jita bil haqq sai suka ce to yanzu kan ka zo da gaskiya saboda sun gane aka kana matsawa gaba to akwai damuwa sai suka ce to yanzu mun fahimta Allah ya ce fa zabahuha suka samu saniyar da suka yanka amma wa ma kadu ya fa'alu kamar ba za su samu ba da ƙyar sai da suka sha wahala kafin suka samu irin wannan saniya kaga wannan shine illan tambaya akan abin da ba shi da amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da uni ma taraktukum duk abin da kuka na bar ku akai ban ce komai akai ba to kar ku tambaya manzo Allah ya tashi cikin sabban sai ya ce ayyuhan nas inna Allah qad farada alaikumul hajj fahujju annabi ya ce ya ku mutane Allah ya fallanta muku aikin hajji ku je ku yi aikin hajji ba shi kenan ba duk wanda ya samu dama aikin hajji je ya aikin hajji sai wani sahabi ya miki sai ya ce awa fi kulli amin ya rasulullah yanzu ya manzo Allah duk shekara dole kowa ya je aikin hajji manzo Allah sai ya kauda kai bai ce mai komai ba ya sake juya inda manzo Allah ya juya ya ce awa fi kulli amin ya rasulullah ya manzo Allah duk shekara sai an je aikin hajji manzo Allah ya sake juya da kansa ya sake biyo shi ya ce a wafi kulle amin ya rasulullah annabi ya ce laukultu na'am na wajabat da na ce eh da ya zama dole duk shekara ko ta halin kaka dole ka tafi kaje kai aikin hajji sai manzo Allah ce ku sani Allah ya halatta muku wasu abubuwa ya haramta muku wasu abubuwa sai yayi shiru akan wasu abubuwa ba wai dan ya manta ba dan tausayin ku to kar ku dage sai kun binciko abin da Allah ya shiru akai ai Allah baya mantuwa to duk abinda kaga ba a yi bayani akai ba to kai shiru sai dai abinda ka san akwai hukuncin kamar abinda ya shafi sallarka azuminka ibadarka da sauransu wannan fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ku je ku tambayi wanda suka sani amma abinda ba wannan ba Allah ya ja kunnan sahabbai ma yace ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ya ku wadanda kuka imani kada ku dinga tambaya game da abubuwan da in an bayyana muku su dan ku zai baci wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum in kuka yi tambaya akan su kuka dace da lokacin da ake saukar da alqur'ani ba to fa za a muku bayani kuma bara ku yi dauka afallahu anha Allah ya ce wanda ku yi a baya Allah ya yafi Allah ya gaba ya ce qad sahalaha qaumun min qablikum akwai wasu mutane gabaninku da suka zo sun yi ta irin wa'annan tambayoyin amma da aka ba su amsa thumma asbahu biha kafiri sai suka wayi gari sai kafirce ba abin da aka ce musu shi yasa sahabbai wani lokacin tambayoyi su sahabbai ba sa iyawa sai in wani ya zo daga ƙauye kazan shi kuma mutumin ƙauyen ya shigo to bai san doka ba kawai yana zuwa kawai duk abin da yake ransa zai faɗi wani lokacin sai su tura shi su ce je ka tambayo mana manzon Allah kaza shi yasa wani balarabin ƙauye yana zuwa da dokinsa ko raƙuminsa da ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ci boris ya tada ƙura a gane cewa gashi nan ya iso sai ya ce kai ina muhammad yake manzo Allah ya ce masa gani nan ya ce to dan sakonka ne ya zo wajenmu shine na biyo sawun sanji da gaske ne ko ƙarya maka dan sakonka ya zo ya ce mana wai ka ce kai manzan Allah ne da gaske ne haka kai ka gaya masa cewa kai manzan Allah ne ya ce eh ni manzan Allah ne ya ce to ya halicci sama ya ce masa Allah ya halicci ƙasa ya ce masa Allah wayannan duwatsun da muke gani an kakkafe ƙasa da su ya ajiye su ya ce Allah ya ce to ina roƙonka don girman Allah da ya yi sama ya yi ƙasa ya ajiye wayannan duwatsun don Allah ka faɗa mun gaskiya kai manzan Allah ne manzan Allah ya ce masa da gaske ni manzan Allah ne ya ce to na ji to dan sakonka kuma da ya zo ya ce ka ce kullum za mu dinga yin salloli guda biyar a daidai da wuni ya ce kwarai ya ce to tambaya don allah da ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci duwatsu ya kuma aiko ka da gaskiya sallan nan allah ne ya ce ka faɗa mana mu yi ko kuma ra'ayinka ne kaga ya kamata mu yi sallah ya ce da gaske allah ne ya ce a yi sallah ya ce ɗan saƙonka ya ce ka ce duk watan ramadan za mu dinga azumi ya ce eh ya ce to ina roƙonka don allan da ya yi sama da ƙasa ya yi duwatsu ya kuma aiko ka azumin nan kan wahayin allah ne ya ce ka gaya mana mai azumi ko kuma kawai shawaranka ne ka ga ya dace mai azumi ya ce allah ne ya ce ai azumi ya ce ɗan saƙonka ya ce za mu dinga ba da zakka mawadata su ci da zakka a ba talakawa ya ce kwarai ya ce don girman allan da ya sama da ƙasa ya aiko ka ina roƙonka ga gaya mun gaskiya allah ne ce karɓa kuɗi daga wajen masu kuɗi ka ba talakawa ko kuma kawai ra'ayin ka gani ka ga ya kamata talakawa su taimaki masu kuɗi su taimaki talakawa ya ce da gaske allah ne ya cuyi ya ce ya ce to ɗan saƙonka kuma ya ce wajibi ne akan mu yi aikin hajji duk shekara ga wanda ya samu dama misali ka ce da a yi aikin hajji ya ce e ya faɗi gaskiya ya ce to allan da ya turo ka shi ya ce ka gaya mana mai aikin hajji ko kuma kai ne ka gaya dace a yi aikin hajji ka ce a yi aikin hajji ya ce allah ne ce gaya muku a yi aikin hajji ya ce iya wannan su ne asalin shiga-shigan musulunci ya ce ya ce to zan yi musulunci amma wallahi daga kan wayan abubuwa guda biyar ɗin ba zan ƙara komai ba ba abin da zan sake yi sallah biyar ɗin nan yadda ka ce a yi daga nan nan tsaya azumin ramadan din nan daga nan zan tsaya ba wani azumin nafila da na sani ni azumi na wa ramadanu ila ramadan ne zakka iya zakka na wajibi na sani ba batun sadaka aikin hajji nayi sau ɗaya na gama ba na nafila sai kalman shahada wannan din na yadda da su daga nan ba zan ƙara ba sai juya tafi abin sa manzo Allah sai ya ce in dai har ya fadin ya aikata abin da ya faɗa din nan ya shiga aljanna to kaga wannan mutumin ƙauye kenan to yanzu wanda ya tashi a birni a cikin ƙwaryen maka ko ƙwaryen garin madina zai yi manzo Allah irin wannan tambaya tambaya ta ƴar ƙural ka ga ya akwai matsala ai yanzu misali ko malami ne yake wa'azi kai da ka waye a ilimi sai faɗi abin da bai kama ƙwallonka ba ai in za ka yi tambayin za ka yi amfani da usulubi mai kyau yanzu ba za ka zo ka tsaya a gaban misali ka samu barfesa muhammad sani umar rijiyar lemu ka ce da shi wannan maganan da ka faɗa ɗin da gaske haka yake ko son zuciyanka ne ai ba da ka yi tsaya ka faɗa haka ba lantana kuma ka tsaya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da shi Allah ne ya ce ka ce mu yi ko kuma kai ne kaga ya dace a yi kaga wannan ai sai ba kauyen eh shi yasa Anas sai ya ce muna jin daɗi mu ga wasu daga cikin mutanen ƙauye amma masu hankalin cikinsu sun zo sai mu ce ku je ku tambaya mana manzan Allah kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wani balarabin ƙauye da ya zo ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam a can gaba da sahabbai sai tsaya daga nesa ya ce ya muhammad sai sahabbai suka ce da shi wai haka kai kai canka wani mara kunya ne wannan ugdud min sauti yi kasa da muryar ka fa innaka inda annabi sallallahu alaihi wasallam kai baka san a gaban annabi kake ba faqad nuhita an zalika an hana ka daga murya a gaban manzo Allah sai juye kalle su ya ce wallahi la aghdud ya ce kai ba wanda ya sai sa ni kasa da muryata ba yanda na sako ta naka za ku ya kudi da ita manzo Allah da ya jaka shi ma sai ya amsa masa irin yadda ya bada amsa ya ce ha um waye yake magana gane nan sai ya ce manzo Allah al mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim tambaya na zo in maka mutum ne yana son mutane amma bai taba gamuwa da su ba bai sadu da su ba kawai tsaya daga nesa manzo Allah shi ma sai amsa mai sai ce ina ce tambaye ka kenan yace yace to almar umma man ahabba yawmal qiyama kowa zai tashi tare da wanda yake so je ka abinka sai ja dokin sa kawai yayi gaba kaga wannan mutumin kauye kenan mutanen mu yan karkara shi yasa manzo Allah da kansa yace man bada jafa duk wanda ya zaman karkara to zai jafaki shi yasa musulunci annabi ya hana kana cikin birni kawai ka tashi ka ce kai dikan ka koma zama a kauye in ba da bukata ba kama wanda zai je ya karantar da su ya musu da'awa ya musu wa'azi wani dan wani lokaci ya dawo inda yake amma kana cikin birni ka ce ka niki gari kawai barin koma kauyen mu yanda muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka dan Allah bai san kauyenci eh shi yasa galibi zaka ga yanzu auratayyan mu da yawa babu albarka a ciki saboda Allah ya washi kauyenci mutane kuma sun dake sai an yi kauyenci ana cikin biki ka ji an ce maka za a yi wani ƙauyawa ne abun takaici ka je ƙauye su ma ka samu wai ƙauye ma suna ƙauyawa bayan ƙauyancin da ya musu takunkumi kuma still suna ƙauyawa to dama ƙauyawan da me ake ba dan kwaikwayi ƙauyawan ba to ku kuma da kuke cikin ƙauyen ku ku ne ƙauyawan da ake kwaikwayon ku ba ku kullun a cikin ƙauyawan kuke a cikin ƙauyancin kuke to kuma kun ce kuma ga wata rana kuma ita ma ƙauyawa ne to wani ƙauyancin ya rage kuma bayan wanda kuke ciki ai ba wani wanda ya rage bayan da kuke ciki ai in ma ku yan kauye za ku yi to sai ku ce mu na mu sunan su bulnawa ne to kun kun kwaikwayi yan bulni kenan ku ware rana ɗaya na ɗan bulni amma kullum kana cikin kauye kuma ka ce wai ka ware rana ɗaya na kauyanci ta yi kai kullum a cikin kauyancin kake dama ai shi karan kanshi ware rana ɗaya don kauyancin shi ma daga cikin kauyancin da kaga da kauye kenan saboda haka yace annabi ya hana kasratu su'al yace wa ida'atil mal annabi ya hana ballatar da dukiya asaran kuɗi wasa da kuɗi manzan Allah ya hana kaga mutane kawai an zo an taru kawai an ɗauko bonds ɗin kuɗi an falle shi ana watsa shi annabi ya haramta irin wannan a zo biki kawai kaga ana rawa ka zo an zo an ɗauko wai amarya an zo ana manna mata kuɗi ango ana manna masa kuɗi ana cire kuɗi ana watsawa annabi ya hana wannan wannan jahiliya ce jahiliya ce kaga an zo an wayi gari an ce maka ga wata amarya na an yi aurenta wai zallan farashin bude fuskanta kafin a bude fuskar sai da aka zubar da dala miliyan kaza wannan ai rashin hankali ne wannan rashin hankali ne kawai kaga ana ana balla kuɗi ana watsa shi ana zubar da shi wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka jama'a kuɗi abin darajantawa ne ba a wulakanta kuɗi ba a tozalta kuɗi ba a wulakanta kuɗi wulakanta kuɗi ne kawai ka zo kana falla kuɗi bonds ɗin dubu dubu a tsakiyar talakawan da ba sa ci ba sa sha wai kana manne ma amarya da ango wannan wani irin hauka ne da rashin hankali ina ka samu wannan karatun Allah ya darajanta kuɗi ya ce kuɗi ma kar ku ba ma wawaye wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum qul lahum qawlan ma'rufa Allah ya ce wawayen cikinku kar ku ba su kuɗin da Allah ya sa tsayuwar rayuwanku yana jingine da shi in baka da kuɗi ta ina rayuwanka za ta tsayu ta ina baka da abin da zaka ci baka da abin da zaka sha tarbiyyar gida ma an ba kuɗi ba zai yi ba in ka ce ma iya ƴaƴanka ku katange ku daina roƙo kar ku yi to baka da kuɗin siya musu na kwal kayan kwalliya da gazalla sabul da waito ya zaka yi da su kuma dole suna bukata dole fita lasi saboda haka Allah ya ce kar ku ba mu wawaye kuɗi maraya in ya mutu ya bar babansa ya mutu ya bar masa kuɗi gashi nan kuɗin nashi ne amma Allah ya ce kar ku bashi kuɗi sai yayi hankali wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum sai kun fahimci yayi hankali da in an bashi mata zai iya rikewa to sai ku dau kuɗin ku bashi amma ina ga muku da yawa yawan manyan masu kuɗin nan da da yawa yawan yan siyasa inda za a bi shari'ar musulunci wallahi duk kudaden hannunsu kwacewa da su din ba su kai balagun nikaha ba tukunna har yanzu din ba shekaru shine balagun nikaha ba hankali shine balagun nikaha hankali hankali hankali amma kawai ka zo ka jera bunch din kudi kudi dubu ɗari guda goma miliyan guda kawai ka falle shi ka dinga watsa shi a ƙasa saboda rashin lissafi kai baka sa amfanin kudi ba shine ce wa ida'atul mal wa an qila wa qala da kuma kila waƙala shine an ce an ce eh wane ya ce eh a ce to ni ma dai ba da tabbas amma dai na ji wane ya ce kaza amma dai ni ma dai ban tabbatar ba amma dai na ji wane shine kila waƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kila waƙala kace na ce an ce ka ce manzo Allah ya hana wannan duk maganar da zaka faɗi to samu tabbacinta ba tabbas eh to ja bakin kai shiru kai ko da ma ka samu tabbacin magana idan ya zama na maganan ba ta da amfani to kar ka faɗi ta shi yasa annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kaga wannan hadisin yanzu ka hada mun nan kusan kowa ya haddace wannan hadisin anan kowane musulmi ya haddace wannan hadisin ko da ma bai haddace da larabci ba ya haddace ka faɗi alheri ko kai shiru kowa ya haddace wannan kowa ya haddace wannan to abinda zaka lura da maganan shine menene akasin alheri ba shine sharri ba to duk maganan da zaka faɗi ka auna ta me alherin ta guda ɗaya biyu uku babu ɗaya to ba sai ka samo sharrin da ba sunanta sharri in dai ba ta da alheri to sunanta sharri ka bakin ka kar ka faɗe ta kai shiru kar ka faɗe ta yawan shiru yawan shiru shine salama ga mutum yawan shiru amma duk wanda yayi magana to zai nadama ya ce ma nadima man samit duk wanda ya shiru bai taɓa yin nadama ba Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته